الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na shida a cikin wannan littafi mai albarka mai suna tahmisu al-qasa'id al-wuturiya wanda aka fi sani da wuturiya da aka rubuta domin yabo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wannan rana ta alhamis wanda sha bakwai ga watan zulqa'ada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1441 wanda ya daidai da tara ga watan bakwai miladiya haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2020 za mu tashi farkon shafi na goma sha ɗaya da yake cewa أتيت إليكم والذنوب بضاعتي تحملت من أثقالها فوق طاقتي دعوتك مضطرا فعجل إجابتي بذلي بإفلاسي بفقري بفاقتي إليك رسول الله أصبحت إليك رسول الله أصبحت أهرب أرى الأمر ولا مثل ما الطيف في الكرى وأخفيت فعل السوء فيه وسطرا فما حيلتي يوم الحساب وما جرى بجاهك أدركني إذا حوسب الورى فإني عليكم ذلك اليوم أحسب أيا خير خلق الله أصبحت عمدتي أيا خير خلق الله أصبحت عمدتي فخذ بيدي إني جهلت لشوق لشقوتي فكن جابرا يوم المعادي لغربتي بمدحك أرجو الله يغفر ذلتي ولو كنت عبدا أطول ولو كنت عبدا طول عمري أذنب مديح رسول الله أشرف مقصدي وأحسن ما يتلى وأعظم موردي ومداحه يرجون نعماه في قدي تكاثرت المداح في مدح أحمد عساه ينجيهم إذا النعن زلتي أتيت إليكم نازو إليكم زواغريكم والذنوب tare da zunubai bid'ati su ne matsayin hajata su ne matsayin haja ko tsaraba ko kayana da zan zo tare da su ta hambaltu ina ɗauke da min asqaliha daga wato mafi nauyi ko masu nauyi daga cikin zunubban fauka bakati wanda suna sama ga ikona sun fi ƙarfi na da'autuka na kira ka mutarran ina cikin tsananin bukata ina mai wato bukata mai tsanani fa'ajil ka gaggauta ijabati an sami bukatata bizulle tare da ƙasƙanci na bi iflasi tare da rashina bi faƙari tare da talauci na bi faƙaci tare da buƙatata mai tsanani ilaika rasulallah zuwa gare ka rasulallah ma'ana ya rasulallah za ka kaddara harfin nida ai ilaika ya rasulallah aharabu ko kuma aharubu zuwa gare ka ya manzon Allah aharubu nake gudu ko asbahatu na waye gari ko na zamo aharubu ina gudu domin in samu isa zuwa gare ka aral umra ina ganin cewa rayuwa ko kuma na san ara ta zamo da ma'anar alimana na san cewa rayuwa walla ta riga ta juya misla juyawa irin ta matsaifu filkara irin abinda mafalki ke yi filkara a cikin bacci wanda kana bacci kawai mafalki zai zo baka kuma kana falka shikenan ya riga ya juya to kamar irin wannan juyawar haka shekaruna haka rayuwata na san cewa sun riga sun wuce ba za su dawo ba kamar yadda wancan abin da ya gudana a mafalki ba zai yi ya dawo ba wa akhfaitu fi'la su'i haka kuma na boye miyagun ayyuka fihi a cikin rayuwar tawa wa suqira kuma an riga an rubuta su an riga an rubuta su hatta abinda na yi a boye an riga an rubuta fama hilati kenan menene dubara ta yawmal hisab ranar hisabi wa ma jara da abin da ya gudana na rubutun alƙalami ba da wata dubara inda an riga na aikata kuma an rubuta sosai ne banda dubarar da zan ce in tsallake ma wannan abu ya ce bi jahika ina tawassuli da darajarka da matsayinka da alfarmarka a dirikini ka riskar da ni iza husibal wara lokacin da ake wa halittu hisabi da ina tawassuli da tawassuli da alfarma annabi kamar da muka sha faɗa cewa hadisai da aka ruwaito akan wannan ba su tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa tawassuli ne wanda bai tabbata ba saboda nusus din da aka dogara gare su suna da rauni zaka iya tawassuli da addu'ar annabi kaje ka ce maka addu'a zaka iya tawassuli da da'arka da biyayyarka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aikin kwarai kenan al'amalus salih za ka iya tawassuli da wannan amma duk wannan nusus hadisai sun tabbata akan haka amma ka ce kana tawassuli da alfarma annabi ko haƙƙin annabi to wannan shine ake magana cewa hadisai da suka zo ba su ainihin inganta ba الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله rubuta littafi akan haka a tawassul ya yi maganganu akan dukkanin wa'annan ruwayoyin kuma ya yi ta haƙiƙi akan cewa ba su inganta ba hakanan shekul islam ibn taimiyya rahimahullah shi ma ya rubuta littafi mai suna ƙa'idatun jalila fi tawassul wal wasila shi ma ya yi maganganu sosai akan wannan ya ci gaba da cewa fa'in ne domin ni alaikum gare ku zalikal yauma a wannan yini oh sabu za a yi mai hisabi to idan ban samu shafa'a ɗinku ba ban samu cetonka ba to na riga na halaka kenan tun daga zunubai tare da ni amma abin da zai taimaka mini shine samun ceto daga wurinka amma in ba haka ba to halaka za ta biyo baya shi ne ƙarshe sai a shiga jahannama a ya khairu khalqillahi ya kai mafi fi cin halittun Allah ya mafi alkhairin halittun Allah asbahta ka zama umdati ginshiki na fa khudh bi yadi ka riƙe hannuna inni ni jahiltu na yi aiki na jahilci li shaqawati kuma saboda taɓewa ta da rashin arziki na shi ya jawo min aikin jahilci fakun jabiran ka zamo mai ɗorawa yawmal ma'adi ranar makoma ranar ƙiyama ligurbaci ga kusanci na ganyen ce ba kafin ba ligurbaci ga kusanci na gare ka saboda haka min alƙarabati ne bi madhika a dalilin yabonka da nake yi arjullaha ina roƙon Allah ya gafiru ya gafarta zallati kamata ya zamo da zayin ba zalun ba ya zamo zallati wato ya gafarta min zunubbaina amma ya ce zallati bi zali to wannan ƙasƙanci kenan duk da shi ma yana iya ɗauka idan yana nufin a ya siffanta zunubi da kaskanci amma ya fi dacewa a ce da ya kawo shi da zayi to da baitin ya fi kyau to da kai an ce azzallatu bi zayi shine zunubi ko kuskure ko tuntube ko talalabiya ya ce azzallatu bi zali shine zai ɗaukar kaskanci da wulakanci walau kuntu da na kasance abdan bawa ko ya ce walau kuntu da na kasance abdan bawa tula umriya tsawon rayuwa ta uzunubi banda aiki sai zunubi sai sabon Allah to badihu rasulillahi ayyabo na ga annabi sallallahu alaihi sallama ashrafu maqasid shine mafi darajar manufa shine mafificin manufa wa ahsanu ma yutla kuma shine mafi kyawun abin da za a karanta wa a'zabu shine mafi dadin mauridi mashiga wurin da za a shiga a je a shayo ruwa a dawo shi kira al-maurid a larabci to yabon annabi sallallahu alaihi wasallam da ababen da ake karantawa na yabo gare shi to wannan shi ya fi daɗi kuma shi ya fi kyau kuma shi ya fi zama babban matsayi ta fuskar manufa wa muddahihu masu yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu ya rujuna suna ƙaunar na'umahu ni'imominsa shi ne cetonsa yana nufin cetonsa fi gari a gobe ran tashin kiyama ta kasaratul muddahu masu yabo yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun yawaita fi madhi ahmadi wajen yabo ga annabi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asahu ina fata ina tsammani yunajjihim wannan yabon annabi sallallahu alaihi wasallama zai zamo dalilin tserar da su daga azaba a yaushe idza anna'lu zallati lokacin da takalme ta yi talalabiya daga saman sirat to a wannan lokaci ina fatan ladan yabo da suka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sakamakon da Allah zai basu ya tserar da su daga wannan talalabiya da takalma ke yi ko takalmi ke yi a saman kabari kasiri kalilu yabo na kasiri wanda yake mai yawa kalilu ai dan kaɗan ne duk wannan yabon da kake gani karkace kawa ne ya cika yabo sosai ta yi kalilu duk wannan yabon mai yawa da kake gani kalilun kaɗan ne fi manaƙi bi fadlihi a cikin ambaton darajojin falalar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam falau falaulahu ba dan da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma kunna hudina lisubli ba mu kasance a aba wa'anda za a shiryar da mu lisublihi ga hanyar Allah ba ma'ana ba dan da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo a turo shi da alqur'ani a turo shi da annabta to da ba za mu samu shiryar da mu zuwa ga hanyar Allah ba walam ya khaluqi daraini illa li ajli kuma Allah bai halici duniya da lahira ba sai don shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waya daga cikin ɗaya daga cikin dalilai da wasu ke ganin cewa ai duniya da lahira ma Allah ya yi ta ne don annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna kafa hujja da da ainihin wannan to magana irin wadda ta shafi gaibi ba a yanta dole sai da nassi da wani malami ɗaya ya zo ya faɗi magana to ba dogara za a yi gare ta ba sai a ji a samo mata dalili aya ko alƙur'ani to da aka lalaba babu sosai aka ce ba haka ba ne balba ga wasu nusus suke saba ma wannan magana ɗin inda suka zo a ƙur'ani irin su wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ba halicci aljan jinsin aljanu da jinsin mutane ba sai don su bauta kira da shi ne baka su da halitta aljanu da mutane wanda su ne duniya amma cewa Allah bai halicci duniya da lahira ba sai don annabi to wannan babu dalili akan wannan magana ba Allah ne ya faɗi haka ba kuma shi annabi ba shi ya faɗi haka a hadisi sahihi ba ba a samu hadisi sahihi daga annabi ya tabbatar da wannan ba kuma abu ne wanda ya shafi gaibi to shi kuma al'amarin gaibi ba a ijtihadi a cikinsa ana buƙatar sai an samu hujja sai an samu nassi to kuma babu saboda haka wannan magana akwai gyara a cikinta akwai bukatar su masu yada ta su kawo mata dalili ba ka karanta maganar malami ɗaya ka ce ka ba da hujja sai an san maganar shi mai yin ta akan me ya dogara akwai masadiru tashri alkitab was sunna sabita sannan al-ijma' as-sabit sannan al-qiyas as-sahih alƙiyasu as-sahih wannan su ne aka yi ittifaki akan cewa ana iya hujjar su to ko guda babu akan wannan magana tabaraka albarkatunsa sun yawaita shi Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkatun annabi sun yi yawa ko kuma tabaraka ya ɗaukaka sha'anin annabi ya girma ba kaɗan ne ba ne man an sha'ahu ko man wannan da an sha'ahu Allah ya halice shi shine khairata rusuli shine mafi alkhairin manzannin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan haka Allah ya halice annabi don ya zama mafi alkhairin manzanni wa ummatuhu al'ummarsa ya ce kad ukhrijat haƙiƙa an fitar da ita a matsayin khaira ummati a matsayin khaira ummati mafi alkhairin al'umma kamar yadda Allah ya faɗa da kansa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas nabiyyun wani annabi ne mai girma a ta da ya zo ya tulul kitaba yana karanta littafi al-mufassala wanda aka yi bayaninsa daki-daki kitabin mufassala kenan hadahu Allah ya shirya da annabi ijtabahu ko Allah subhanahu wata'ala ya zabe shi ikhtarahu awayo Allah Allah ya sake zabensa zaɓe bayan zaɓe mursala a matsayin aiko shi a matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam lahu mu'jizatun annabi sallallahu alaihi wasallama yana da mu'jizoji tajma'ur rusul awwala wanda takan tara manzannin Allah awwala tun daga farko takan tattara su gaba da ma'ana in ka tara mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam to duk ta tara mu'jizojin manzannin Allah tun daga na farko zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda mu'ujojin nashi manya ne kuma suna da yawa an gane ku ta sama sun ɗaukaka ila naili al-ma'ani su mu'ujojin nashi zuwa ga samun darajoji manya min al'ula daga ɗaukake-ɗaukake ko darajoji manya su fa asra bihi al-bari Allah mahalicci ya yi tafiyar dare tare da annabi sallallahu alaihi wasallam li'arfa'i rutubati ga zuwa mafi ɗaukakar daraja fa ya lailatal mi'raj ya daren mi'raji daren da aka yi tafiya da annabi sammai bakwai ya lailatal hana ya daren da yake cike da farin ciki shine alhana daga alhana'u sai aka shafe hamza saboda rura dana annabi ya kusanta fata dalla ya daidaita lil habibi zuwa ga masoyinsa Allah madaukakin sarki fa ahsana kuma ya kyautata masa falamma ta'ala lokacin da ya ɗaukaka gani hadaratul qudus ga fada mai tsarki ta Allah subhanahu wa ta'ala ma'ulina yana mai bayyanawa ko yana mai bayyana a wannan fadadin talakathu amlakul muhaimin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala talakathu sai suka karɓe shi bilhana tare da farin ciki duk annabin da ya zo duk mala'ikan da ya biyo tagunsa to yakan taya shi murna saboda ya sun san cewa an ba shi matsayi an ba shi mataki wanda yake mai daraja kwarai da gaske ahalus samawati halittun mai surrati an faranta musu rai bi maqdamihi da tahuwa da annabi sallallahu da isuwar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata halitta da ke sama sai ta yi farin ciki a wannan dare saboda tahuwar da aka yi da manzo sallallahu alaihi wasallam فلما أتى المختار للعرش طالبا فلما لوكتين دا أتى المختار شيء النبي أبن زابي يزو ko ɗaliban yana mai nema lil'arshi isa zuwa ga al'arshin Allah ra'al ayata ra'al ayata kamata ya yi alif sai ya yi hamza kansa sannan ya yi yawo amma ra'un hamza kawai sai alif wannan kuskuren imla'i ra'al ayatal kubra annabi ya ga aya mafi girma fazada ta'adduba sai ya ƙara ladabi shi annabi sallallahu alaihi ya ƙara ladabi zuwa ga ubangijinsa wa haffat bihi al-amlaku mala'iku sun kewaye shi sharqan ɓangaren gabas wa magariba da ɓangaren yamma duka suka zo suka zagaye shi tunadihi suna kiransa ya a'ala ya a'alan nabiyina ya mafi ɗaukakar annabawa mansiba wajen matsayi wa akrama mab'usin ya mafi girman abin aikowa bi akrami tare da mafi karamcin millati addini shi ma millata ɗin nan tawon ɗin nan takuri ake rubutawa ta'un marbuta ba maftuha ba shi ma wannan kuskuren layi ta wannan duka yabo ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa aka kira littafin yabo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ta hamisul qasa'id al-mutliya fi mari khairul bariya duk wannan kaga yabo ne shi shi kuma yabo dama wasu lokuta ana iya faɗin abin da ya dace ana iya samun kuskure Allah ta'ala ya taimaka sai mu tsaya nan wani sati sai mu tashi shafi na goma sha uku سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته